العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadus salihin za mu tashi a hadisi na ƙarshe a cikin babi da muke kai wato kitabul ilmi hadisi na biyu. بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل العلم لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبل العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأبتوا بغير علم فدلوا وأدلوا متفق عليه an samu wani hadisin daga abdullahi dan amr dan as yadda Allah su kara tabbata a gare shi yace a gare su yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas Allah madaukakin sarki ba zai dauki ilimi ba daukewa rana guda mutanen da suka yi ilimin addini suka san addini rana guda ba za su dawo ba su da ilimi ba amma akwai yadda Allah maɗaukakin sarki zai iya ɗauki ilimi a duniya shi yasa mu almajirai amma malamai ku kula da malamanku bukatuwar mutane zuwa ga malamai ya fi bukatuwar dan adam zuwa ga shan iska kun san dai in dan adam bai sami iska ba mutuwa yake ko to ya fi dan adam bukatuwar dan adam zuwa abinci da yake ci da abin sha dalili ko idan dan adam bai sami iska ba bai sami abinci bai sami ruwa ba ai kawai ya kaci a ce ya mutu ko ba shi kenan ba kuma mutuwa a nan duniya ya kace an mutu an mutu ba wani matsala idan mutum ba hasarar lahira yayi ba amma idan hasarar lahira mutum yayi ko ya rayu a duniya bai mutu ba ma hasarar tana da girma shi yasa malamai magada ne na annabawa hanyar da annabawa suka yi suka ɗora mutane a kai su ne suke ƙoƙari duk da cewa ana samun matsala kasan shaidan bai da kyau shaidan waɗanda suke da alaman kirki ko suke da alaman miƙewa kan hanya ya fi damuwa da su ma akan waɗanda suka faddare saboda wanda suka faddare ba a daman nashi ne ba abin da zai yi da su shi yasa wani malami ke cewa kuna neman shaidan ai ba za ku gidan giya neman shaidan ba ba abin da zai je yi na ba za a je gidan inda ake zana neman sa ba ba abin da zai saboda duk wanda ya ji ya riga ya gama kama shi inda yake yana nan a masallaci yana masallaci saboda mutanen masallaci shine suke yake da kokonto akan hanya zai iya kama su kuwa saboda su sun ce lahira suke nema sun ce aljanna suke so su shiga to kaga damuwansu damuwan shi da su ya fi yawa kamar mutum ne mai kamun kifi wanda ya je ya sa kungiya ya kama kifi ya ɗauke shi ya kai shi cikin tulu ya sa cikin tulu ya sa dutse ya rufe ai kaga ba maganar damuwa da shi shi yana ya riga ya kamu damuwar mai kamun kifi shine kifin da yake ruwa to haka nan shedan yake yi da mutane Allah ya raba mu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda Allah maɗaukakin sarki zai ɗauke ilimi a duniya shine zai ɗauke ilimi da mutuwar malamai malamai za su yi ta mutuwa wanda ba malamai ba su yi ta zama ko? na za su yi ta mutuwa za a yi ta rasuwa in kun duba kuma haka ake ta fama ana ta rasuwa to ba shi ne matsalar mutuwar malami ba a a samu a ce in ya mutu wasu su gaje shi nan ne gizo ke saka za ka ga da yawa idan malamai suka mutu ba a samun masu gadon tunda ba wai gadon ba wai surutu ba ne na ba wai kirinci ba ne a'a hanyar da suka bi ne ake so a samu wani ya bi hanyar da suka bi wajen su yi karatu hanyar da suka bi wajen su tsara karatu hanyar da suka bi wajen su ji tsoron Allah na hanyoyi dai ga sunan wanda za a ce kai wannan lalle an samu canji to shine yake da wahala ko da wani lokaci ba ma maganan yawan karatu ba a magana aiki da karatu aiki da karatun ya fi yin karatu wahala shi yasa masu aiki da karatu kaɗan ne amma masu karatu suna da yawa shaidan ma yana da karatu shaidan yana da karatu shi yasa dan adam in yana karatu sai ta roƙon Allah kuma Allah ka ba mu ikon aiki da karatu dan shine ma babban jagora ka iya karatu kaɗan kai nasara kai aiki ka bi Allah ka ji tsoron Allah shikenan ka haye mutum ya iya karatu da yawa ya ƙi tsoron Allah ya karatun ya zama sanadi ya halakarsa Allah ya kiyaye da haka abin da ake nema Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai dauke malamai suna ta mutuwa kuma masu gadon su suna da wahala bare ma wannan lokaci da muke ciki idan kuka duba har malamai ƴaƴansu ba sa zama malamai sai sun buga su ma kansu malaman da suka zama malamai saboda yanayin yadda duniya ta zo sai ga ya kamata shi ma ɗansa ya caɓa na? ai an gane shi ma ya sa shi ya yi boko ya zama dan boko ya zama sanata ya zama gwamna yawa amma shi ya biyo malam shi baban malami ne da haka sai ka ga da wuya ka ga an samu ana samu amma ba su da yawa da yawa daga cikin yayan malamai sun shiga daga ayyuka dai na duniya amma a ce saboda zama malantan tana da wahala rayuwa a cikin wato malam musamman a irin irin wannan wato society mu tana da wahala tana da wahala ta bangaren addini tana da wahala ta bangaren mutane domin ta bangaren addini dan yana kan hatsari domin akwai ayyuka da Allah madaukakin sarki ya dora masa in yayi wasa zai kasa ira su akwai kuma ta ɓangaren mutane da ba su mutane yadda suke kallon malamai kowane irin society da yadda suke kallon malamansu akwai waɗanda suke kallon malamansu da daraja bare ba yanzu mu ina nufin gaba ɗayan najeriya ko na ce arewa wannan abun wayar da muke da ita ta sa abubuwa na malamai ya shiga wani irin yanayi musamman masu karatu ta irin wannan an samu wasu marasa kunya da yake kasan wajen zagi ne kowa ya ga dama zai iya zagin mutum ko facebook kawai sai mutum ya shiga sai dura wa malami a sha wai kawai takamarsa malamin ba kungiyarsu ɗaya da shi ba kawai shi ke tunda ba kungiyarsu ɗaya ba bari ya zage shi shi kuma wancan ya ji an zagi malaminsa na shi ma sai ya shiga sai ya hada wannan da ya zagi malamin da shi ma da malaminsa da kakansa da ubansu ya hada ya dunguma musu ashar ko ba haka ake ba kuma an yi yana gaba abin da zai faru da kowanne ko ma wace ce kungiyar ka duk wanda ka gaya wannan wallahi bai san darajar Allah ba bai san darajar musulunci ba saboda ai shi malami ba ana girmama shi saboda karan kanshi bane ai ana girmama shi saboda Allah ne ba wai ana kaman masallaci ne ai ai ba an ce ba kana girma masallaci dan irin kalan ginin sa bane a kana girma masallaci saboda Allah ne saboda Allah ya ce a girmama shi to haka nan abin da ya shafi malanta dole ne ya zama akwai girmamawa kuma ba dole sai malami ya zama dan ƙungiyanku ba kuma kuma wace ce ƙungiyarka kai ma ba kana gwaji ba ne ko ƙungiyarku ne aka ce za ku shiga aljanna misali waye gaya muku daga sama aka aiko muku ba ƙoƙari ba ne na kowa na ta ƙoƙari yana ta ƙoƙari kuma haka rayuwar musulmi take kowa zai iya kuskure sai a yi kokari ana gyara na ana rayuwa ana gyara amma ba wai mutum ya yanki saboda wulakanta addini ake yi ƙarshe in ka duba to ban san na yi misali amma bari na yi za ku fi ganewa manyan ƙungiyoyi ko hanyoyi da ake da su yanzu dai a najeriya mafi yawa ka ce ɗariƙa ka ce izala na ko ba haka bane al'ummar musulmi haka suka rabu to ku kalla idan yan izala suka zagi yan dariƙa yan dariƙa suka zagi yan izala to suwa suka rage a musulunci suwa suka rage ba kowa a wajen arna ba kowa ba ku gane hausan ba na? waɗannan sun tsine waɗannan waɗannan sun rama sun tsine musu na ce sosuwa suka rage ba kowa kenan kenan ba musulunci kenan ba wani mai kima ta haka hatsari ne babba musifa ce mai girma malami ko ta ina yake girmama shi ake gurgurin girman da Allah ya bashi kuma karkacewa ba za ka girmama malami ba sai dan kungiyan kuskure ne babba to shi dan kungiyan na ku kana girmama shi saboda kungiyan ku ne kenan ba dan Allah ba ko ai abin da za a tambaye ka kenan kungiyan ku kake yi kungiyan ku kuma za ka je ka haɗu da Allah Allah ya tambaye ka na aike ka yin kungiya ne na ake ka musulunci ne ko na ake ka kai kungiya kar sai za ka gaya Allah ko na a wannan ka zauna da shirin ka kowaye Allah ta ya tambaye ka domin Allah dukan mu abin da ya turo mu shine mu musulunci Allah ya ce fala tamutunna illa wa antum muslimun inna dina inda lahi islam wannan shine doka Allah wa man yabtaji ghayra islam dina falan yuqbala minhu da kaga duk wani abin da muka shiga na kungiyoyi to mu ne muka shiga kar mutum ya dauka kaman shine in ya je lahira ma la a kira kungiyar su ne a ce ina suke zo nan da ta haka wani ya dauka haka kawai da ni kuma haka kawai aka shashantar da an kullum mutane sun dauka ma kamar shi Allah ya turo mutane su yi shi yasa ma in kawai mutum baya kungiyar ku wani ma ya dauka kawai yan aljanna kawai yan kungiyar su ne in su kadai za su shiga aljanna saboda aljanna ta tasu ce ko ba haka bane aljanna ta musulmi ne abinda zaka kiyaye a kungiyar ku karka yadda kabar musulunci karka yadda a kungiyar ku yi wani abin da ake fita a musulunci karka yadda duk abin da Allah ya ce baya so ku yi a kungiyar ku kenan ku daure ku zama kungiyar ta ku Allah kuke bi abin da Allah yake so ana ake yi to kaga wannan ko ba zai sa kungiyar cin ya jaka kamanta da sauran yan uwanka kamanta da cewa a duniya akwai garin da ko sunan kungiyar ku ba a taba ji ba ko baka san haka ba sunan ma har aka rayu aka gama mutum bai taba ji ba kuma musulmai ne mu musulunci suka yi da haka musulunci shine abin sawa a gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan shi ya bar mu kuma akan shi zamu haɗu da shi in Allah ya yarda Allah shi yarda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka ɗauke malamai malamai suka yi ta mutuwa babu canjin su sai zama malamai sun kare waɗanda za su zama sai su zama ba wanda za su rage sai kuma jahilai jahilai a sunan malamai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su waɗannan jahilan mutane su za su rike su zama malamansu da haka su za su ringa wa fatawa ba tare da sun sani ba a musu fatawa su ba da amsa daman su batattu ne sa'annan su batar da mutane Allah ya kiyaye sai mutane su batar da mutane yanzu kaga akwai malamai na social media malaman social media masu sako karatu ba inda za ka samu karatun a duniya na za ka ji labari mai daɗi na su ma ba sa sa inda suka gan shi kawai sai dai ka yi ta jin story story story ya gama ya ce ma kuma ka aika mutum goma sha biyar na eh haka kawai ba za ka ji wani littafi ya ce ma ko rawa bukari ba na ba kowa kawai shi dai ga labari kawai an yi an yi kaza an yi kaza sai ayi kaza za a yi kaza wannan ba kyau saboda ai musulunci ba da ka aka yi shi ba shi yasa ma Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa dan me dan su koyar da musulunci da haka ga kenan akalla duk abin da za ka kawo a musulunci in an ce ina ka gan shi za ka faɗa ina ka ji shi za ka faɗa ba wai zama kai kawai ka tuno kawai ya kamata a yi a yi a yi kaza wasu abubuwan za ka ji ga su abin a tsare sai ka rasa ya za a yi mutum a ce ya shirya haka to ai babu mamaki yanzu wanda ya san tarihin yakin tabuka wannan zai ba shi mamaki ba ku ji tarihin yakin tabuka ba me waga na ya me sunan shi ne ba ku ji malamin da ya ta labarin yakin tabuka ba na da daɗewa wajen kasa ɗin na ya kusa shekara arba'in na za ka ji a karrasa yadda ya zauna har da sunaye da sarkin tabuka menene makafarcin bayi menene me kai ɗari ɗaya babu na eh wai kan shi guda ɗari ɗaya babu wato 99 sayyidina ali ya tsara wannan kai sai wannan kan ya bullo ya tsara wannan sai wannan ya bullo to da Allah Allah ta musulunci ka taba jin wannan tarihin ko wani hadisi da ya ga ma wannan labari to kuma kawai irin wannan labari sai mutum ya sako ma a sai ce kuma wai ka waka shi so za a baka lada in ka wata ma zunubi za ka samu sai tunda babu shi ƙarya ne to suna nan da yawa yanzu haka za ka yi ta ganin wannan kuma a kan manzan Allah sallallahu alaihi bayan annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya mun ƙarya da saninsa da gangan to ya shirya fal ya tabawwa a maq'adahu minan na ya shirya wajen zaman sa a gidan wuta Allah ya tsare mu da haka wannan shine wato hatsarin da ake ciki a wannan lokaci kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sun nuna za a wayi gari duk abubuwan musulunci an manta da shi za a wayi gari an manta da sallah za a wayi gari an manta da azumi za a wayi gari an manta da sadaka duk da ka sani har mutane suna tambaya da ana wani abu wai shi sallah da ana wani abu azumi maka ana mutane zan ga ta karihin kakansu sun taba ana taba musu tarihi ta ana zuwa wani gari sunan shi maka za a zo wannan lokacin kuma yadda duniya take rawa yanzu ai hanya aka dauko hanya aka dauko tun daga tushen maganin kuwa in kun duba yanzu ana kare musulunci ne tun daga saudi arabia ba nan ne na gindin maganin ba to daga nan ake yanzu masa illa wallahi daga nan daga karatu daga abubuwa daga nan su maƙiya allah sai suka duba tun da nan ne haidukwata to bari su soma duk wani abin da za a musulunci na illa bari a komo daga can yanzu haka ake da yawa ba san abubuwan da ake ta tasowa da su to ba wani abu ne an doshi wannan abin ne kada kuma ta duniyar nan ba zama ake ba generation bayan generation ake karewa idan ka duba generation na iyayenmu misali kaga yanzu ba wanda suka rage sayan ɗaya ba su da yawa nan gaba za su zo su kare sai zama namu na yayinmu na kannanmu haka nan ana karewa ana karewa sai a dawo so sai irin wanda za a bari to kaga generation da suke tasowa na baya-bayan nan sai gyaran Allah wannan generation ne na social media kaga yanzu labaran social media duk wanda yake tura nan turo mar whatsapp yake tura mutane in dai haka yake yi to ya dinga ƙarya kenan na wallahi sai ya zama magalici don zai ta yada ƙarya yanzu an iya kago labari ba a yi ba bai faru ba da haka dole musulmi ya kula kai ya zama cikin masu yada ƙarya eh da kuma ƙarshe haka za a yi ta tafiya in kun duba yanzu karatu a littafi ma ya dan ja baya shi yasa ga kowane malami shi ma da yar laptop din shi ko an tuttura masa abubuwa abinda aka tura nan wanda yanzu ya tsaya zai yi karatun musulunci yanzu in ba irin wannan karatu da aka ɗauko tun da so masha Allah in ba irin wannan karatu ba in ka duba yanzu waɗanda za su shiga university su yi karatu ai za a yaye malaman islamic studies wanda ba san komai ba ne saboda wasu daga cikin malaman ma da suke jami'a su ma ba sani yanzu abin da ake ciki amma kuma suna da kwali an ba su certificate wani ma har yana da phd amma kuma abin bai ma san inda ya dosa ba saboda yadda ya san daga tsarin manhaja ta karatun university da ake koya a ɗan islamic studies za ka ga kawai hayaniyar yaƙe-yaƙe ne na ƙarya shi ne karatun wane-wane a faɗan karbala ina ina ina ina ne shikenan shikenan mutum ya gama ya zama malamin islamic studies ya iya yaƙi za ka ga yana ya tsani wannan sahabin wannan sahabin ya ce haka ne shikenan ya zama malami kuma nan gaba shi ne zai zama authority a musulunci ai bambanci yana da yawa ya ce yanzu kawai google malam google ake tambaya shi ma malamin malam google zai tambaya na ɗaliban ma malam google za su tambaya shi malam google din nan allah kaɗai ya san hayaniyar da aka kusa masa eh akwai ina jin na taɓa rubuta su wasu wasu addresses wajen guda ashirin da shida duk kowanne akan tambayoyi ne na musulunci amma kowanne yahudawa suka yi za ka shiga aka za ka yi bincike a musulunci za a ta baka amsa ba daidai ba domin ko a ce a cikin karatun musulunci ai akwai saɓani akwai saɓani wanda tun da wanda da wani kaji saɓanin kasan shi ba daidai yake ba to irin wannan suke ɗauka sai shi suka tuttura shi yasa dan abin ya zama ya zama kamar hayaniya shi yasa dole ne dai karatu yadda aka saba karatu haka za a ci gaba da shi kafin ya zo ya zama babu eh mu dai Allah ya sa lokacin da muke nan ba lokacin zai zama babu ba eh yadda duniya take tafiya duk yadda ka kai da san duniya in ka ji wani abin da zai faru sai ka roki Allah ya sa baka da wallahi sai ka yi addu'a Allah ya sa baka da inda duniya dai kowa sai ya barta eh bare ka ce da wani zai sha zama ne suka ce da sai a barka amma to kowa ma sai ya tafi to amma ka tafi da imani shine addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wai kai za a ranta bi ibadika fitnatan fatawaffani ilayka ghayra maftun Allah in kan nuhu bayinka da wata fitina to ni Allah ka dauke ni ba tare da kafici ne ne Allah ya tsare sai kitabu hamdillahi ta'ala wa shukrihi wannan littafi zai magana akan gode wa Allah madaukakin sarki da kuma gode masa da hamdu da shukuru duka godiya ne illa maluma da suka yi ta kokarin bambance su wasu sun ce daya da baki daya da aiki daya wasu suka ce dukansu da baki da aiki duk ɗaya ne zai zama godiya za a hada su da baki a yi godiya da baki sa'annan a yi godiya da aiki yayin ne godiya da aiki idan allah maɗaukakin sarki ya wadata mutum ya ba shi arziki to ana son ya gode wa allah da arzikin da allah ya ba shi to ba wai ya ta cewa alhamdulillah alhamdulillah to wannan ɗaya ne haka ya yi kyau amma kuma godiya da zai allah ta na biyu shine ya ya sanwa dan uwan shi kudin da Allah ya bashi ko gane ai wannan godiya ne amma a aikace yawa wanda wanda dai Allah ya bashi kudi ya boye ya hana mutane shi ma bai godiya Allah ba eh to ai akwai wanda suke da haƙƙi ka cewa ma wanda ba su da haƙƙi wallazina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum Allah ya ce akwai masu haƙƙi da haka godiyar da mutum zai wa Allah sai ya kamar malami ne Allah ya bashi ilimi sai ki koya kowa shi ma bai gode wa Allah ba sai alhamdulillah a to shi ma sai ya koyar to shi ne suke mummance shukur da hamdu amma dukan su godiya ne mutum ya gode wa Allah kuma ciwon da ya shafe mu da ya shafe mu na nufin mu musamman mu dai nan Najeriya babu ciwon da yake ci mana tuwa a ƙarya kamar irin ciwon rashin godewa Allah eh wannan ciwo yana damun a al'umance yawa mama da bamu da godiyan Allah kuma bamu da niyyar godewa saboda ne kowa da kowa kowa zaka ji complain yake kowa kuka na tsaye na kuka na zaune na kuka na kwance na kuka na kishin gidi na kuka na sai ka rasa ta wane ne zai gode wa Allah gwamna na kuka dubuji gwamna na kuka kun gane na eh kwamishina na kuka ciyaman na kuka to sai ka rasa garin to waye zai ce wa Allah alhamdulillah kusan haka muke ba kuma me yasa aka shiga wannan saboda me an riga an cunkusa mana wani tunani wani irin tunani wanda yake ba ma tunanin musulmi ba ne tunanin cewa mutum sai ya tara abin duniya ya tara ya kai wani level wani ai ba tunanin idan Allah ya zaka tara kawai ka ci gaba zaka tara ai shi Allah shi zai tara ma amma ba kai ba shi dan adam yadda Allah ya tsara rayuwar mu a matsayin mu na musulmi mu tashi mu nemi kuɗi mu tashi mu nemi muna yi ne ai dan wani abin da muka samu mu yi aiki da shi dan mu samu wanke mu gyara hanyar lahira za ka tashi ka nemi kuɗi don musulunci ya hana ka roƙo na ka samu abin da za ka ci shine ma'anarsa za ka tashi ka nemi kuɗi ka samu ka yi sira ka tashi ka nemi gida ka samu wajen zama ka samu abun hawa ka biya bukatunka ka taimaki 'yan uwanka na shine dalilin da ake yi amma ba kawai ka bude wani asusu na kullum kana ji ana kilililin alat kana ta tara kuɗi in ka tara kuɗi kuma ƙarshen labarinka shine ka tara wasu kuɗi eh da yawa sun tara mutane kuɗi sun zo sun samu kuɗi bulus Allah suna ta ci eh akwai da yawa sun samu kuɗi hakan nan eh saboda me ba su suka tara ba ba su suka yi wahala ba wani ma Allah ya bani labarin wani bawan Allah irin waɗanda suke da dukiya amma sai ba sa cin kuɗinsu ya ce shi ma wani malami ya je yana bayani ba sa cin kuɗinsu kullum yana nuna ba Allah bai mai komai ba amma yana da kuɗi yana tarawa kuma motar sama kullum sai an tura haka dai kun san akwai wanda masu wannan ɗabi'a Allah bai wahalar da shi bai ta wahalar da kai shi to haka yake da Allah ya tashi masa wa'azi ya je wani kauye sai motar shi ta mutu ya zan ba yadda zai sai ya kwana a ƙauyen da haka sai nemi wajen anguwan talakawa sai dai kama irin wajen kwana mara tsada na talakawa ya shiga cikinsu to ashe daga cikin waɗannan hotel da ake zama masauki akan sa a wani mai kuɗi kuma a unguwar yakan zo duk wanda ya tabbace gayyace su a zo walima a gidansa a zo a ci abinci a ci nama a ci abin nan ko in za ka tafi ya baka kyautar kuɗi shi wannan sai ya ci sa'a mai halin sai yana ciki aka je aka ce duk wanda suke ciki a zo walima sai shi ma ya zo ya je ya shiga gida ya ga abubuwa na jin daɗi ya ci aka ci kuma duk wanda zai fita ana ba shi kuɗi hankalin shi ya tashi sai ya ga kai wannan mutum ya ce ko malam yaya kake haka na nuhu ba ka tattali ne yake gaya wannan mutumi wai shi bai iya tattali ba ne sai ya ce a malar ka gane nan ni da ka gane ya ce talaka ne talaka nake ya ce ni abinda nake yi idan na ji labarin wani mai kudi ya rasu ya bar kudi sai na yi maza sai na ji na aure a matarsa ya ce kaga ya ce kaga yanzu guda biyu duk wannan kudi da ka gani na taimaka mutane ma haka abin fame su a sama ya ce kaga na auri mata biyu kenan ya gaya masa yawa ya ce yanzu ma ina nan ina fako an na ji labarin wani mutum a wani gari cewa ya tara kuɗi mutumin nan ya ce allah allah nake shi ma a ce ya kwanta dama ko zai ji ya kira sunan shi ceto zai kwanta ceto to shi ne shi wazi ya kamata da ya dawo garinsu to shi ne fa aka taye far saman kwano aka yi renovation na gida aka canja motoci aka dai da rayuwa dai ta dawo ya ce to ya ji Allah da zai ci kayansa ba wani ne zai ba wani ne zai zai ce to haka yake faruwa haka yake faruwa in Allah ya baka dukiya kawai ka nemi lahira da dukiyarka shine ma'anar arziki so Allah ya share ma fage ka kinka kibi ana ai ba basirar ta bata in fa mutum ya tara ya tafi nan Allah kaɗai ya san wanda zai mori kuɗin Allah kaɗai ya sani saboda zai zo ya ci halal wataƙila ko gaisuwa ba kwa yi da mutum ha to an ba hajiya rabanta ya aure ta za ka hana shi ya ci halal sai a marjib ta tafi a dubai sai kana can kabari a kwance lallai Allah ya samu wa kanmu abin da ya dace to ana son musulmi ya zama mai godiyan Allah mutum mai arziki ba zai gode Allah ba sai ya wato yi abin da Allah madaukakin sarki ya ce ya yi da dukiyarsa قال الله تعالى على مدوكتين سركي yake cewa fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun Allah yace ku kira ku tuna ni ku ambace ni ni ma zan ambace ku sannan ku gode mun kada ku kafirce mu haji umarnin da Allah yake ba mu kowane bangare ni'imar Allah duk wanda zaka wa Allah godiya akai ba za ka iya zai safa ta ba ko jiya ko shekaran jiya na je gaida wani mara lafiya sai kuma muka taɓa wani abokinsa da bai da lafiya sai labarinsa sai shi ya zama ma kamar shi sai shi da kai shi yake ce mu ya ce ai dole mutum ya gode Allah saboda shi wancan abokin yanzu ana yana tauki Allah ya bashi lafiya an kai shi Turkiya da ana samu abinci ta wuya ne nan aka abin ya kasa yi aka dawo aka fasa cikinsa ana samar abinci shi kuma ya wune ba a iya haɗewa yanzu a da aka yi shirkiyan wai wani ne aka ya ce zai sa masa wani mashin mashin da zai ringa haɗiya yawo kai za ka tashi a bajji kamar ka doki kaso amma ba za ka iya gode wa Allah mu mun ɗauki kawai kuɗi shine kawai nemar Allah eh mutum ya ji bai da kobo ko kobo wani kamar zai zagi Allah na eh kawai zai ji kawai shi ba amar komai ba wannan kuskure ni'imomin da Allah ya mana suna tsewa eh suna tsewa shi yasa Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha ni'ima ɗaya ta Allah in kun ɗauka za ku duba ku kididdige ta ba za ku iya ba kaga yanzu wannan in ka ji abin da aka kashe a kan za a je mashin za a samar a ciki mashin ɗin ya haɗe yawo ba shi yasa ake ba da tarihin wani dattijo wanda ya samu ciwon rashin yin fitsari aka kawo masa bin lokacin da aka ce dubu saba'in da cije ya fashe da kuka su masu asibitin ba sun ɗauka ko bai da kuɗi ne ka ce da cije a kake kuka ba ka da kuɗi ya ce a wallahi yana da kuɗi mai kuɗi ne ya ce yana tunani ne ya ga shekaransa wajen wato kusan sittin ko da biyar ne ko sau ya ce yana fitsari kyauta yau gashi zai fitsari na dubu saba'in ya to so ɗaya na ya ki fita ne fitsarin aka kawo bil ɗin da za a yi yadda za a yi ya fita ya ce ya tuna ne gashi Allah ya bashi yana ta yi kyauta tun yana yaro kullum fure yau gashi wannan shi so ɗaya dubu saba'in ya fito shi kawai shi ne ya tashi kuka to kai ma ka kalli ni'imomin da Allah ya ma ka kalle su ta kowane iri ba za ka ba ka ba ka san iyakar su Allah mun gode ma alhamdulillah sai mu tashi akan wannan babu sai su roke su su ne malamai wato su ne jagorori wasu ilu sai su a tambaye su fa afa tauko sai su ringa ba da fatawa da gairin ilmi ba tare da sani ba daman jahilai ne sun sa kayan malamai da haka za a ringa musu tambaya suna ba da amsa akan jahilci fadallu wa adallu suka su sun bata damun kuma sai su batar da waɗanda suka tambaye su na na zuwa da su na mala da malamai da shugabanni da na gaba da kai ai dukkan kowanne in ka duba musulunci bai yadda a wulakanta kowanne ba musulunci bai yadda a wulakanta shugaba ba shugaba girmama shi ake yi saboda ba wanda yake ba da shugabanci sai Allah duk wanda kaga ya samu shugabanci ko kwacewa shi Allah ne ba shi saboda inda Allah bai ba shi bai sai kwace to kuma yana girmama su ne iyakaci kawai abinda mutum zai sani la da asali makhluqin fi ma'asiyatil khaliq ba a wa wani abin halitta biyayya dan a saba wanda ya halitta shine Allah ko da mutum shugaba ne ya ce ku saba Allah ba za ku saba ba amma in dai a girmama shi yana cikin ma girmama Allah a girmama shugabanni eh da haka da malamai haka nan da malamai haka nan wanda ya girme ka hadisai ga sunan da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni cewa lalle mutum ya girmama na gaba da shi duk waɗannan idan mutum ya yi kanshi yawa kamar yadda in ya ƙi kuma kanshi ya cuta Allah ya kiyaye na alaikum salam iddar ta zai kasance za ta yi lissafi ne da wata da watanni da watanni eh za ta yi dama ai salatata ƙuru da Allah ya kira za ka ji wasu maluma sun ce watanni wasu sun ce jini wanda inda ba jini sai a yi da watanni ai akwai matan da ta wuce haila ba ta haila to ita da watanni za ta yi lissafi haka nan mata yarinya wadda ba ta koma haila ba an za ta iya aure kuma za a iya sakanta da haka iddata za ta yi da watanni ne eh to ai babu shi wannan ba shayarwa ai ba zai sa shikenan ta yi ta jira iddarta kuma wanda an sake ta ba zai sa wai ta jira don shayarwa ba za ta yi wannan watannin da Allah ya ce ta yi shikenan ta yi auren ta Allah Allah gamiya sallu ala nabi karim توكلنا إليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ورسلنا ربنا إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اللهم حي لنا من أمرنا رشدا اللهم حي لنا من أمرنا رشدا اللهم حي لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله